عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا يعصم طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد محمد المالي المأمور والقائم بما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من آياته منامه بالليل والنهار وابتغاء من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون وإني يا شكوى لأن مكاننا آيوتا ولكن لكم لنوح آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إن كفروا بالسماء كفروا بالنساء كفروا بالجبر كفروا باليمن كفروا كفروا كفروا بالآية فأخذ ذلك لجبال الله suka dawo da rubutanka ba ka gane ayoyin Allah in je na ga cikinsu manazin billahi matsahiri bacci da kuke yi da daddare da bacci da kuke yi da rana wato yadda shirin yake wurin da yake akwai kafin zuwa wato kamar wurin da kuke nan wanda ba arewacin duniya gaba da yawa ba kudancin duniya gaba dai wani ne sabbin cewa to wannan dare awa goma sha biyu rana awa goma sha biyu wani lokaci dare yakan zarta rana wani lokaci rana takan zarta dare da saboda haka sai aka ajiye abu a lailin libasa na araba hajji an muku dare na kwanta ku huta sannan kuwa muku rana a bude muku rana don ku tafi neman abincin ku amma ga waɗansu wurare wanda dare wani lokaci baya fin awa uku gaba ɗaya duk awa ashirin da ɗaya rana ne wani lokaci kuma rana a ba ta fin awa uku sauran awa ashirin da ɗaya duka dare ne saboda haka sai aka ce wa bina ya ce manamukun billahi wanda ya bacci da kuke yi dare da rana kenan ba ke bacci bacci ne da dirga da yake yin zama ba ke bacci rana sai ya shiga rana ne kawai ke neman abinci ba wanda su nema abincin su da daddare ne ma kamar su mai gadi da sauran mutane wanda suke hidimar su da daddare su yi kamar masu aikin awa ashirin da hudu munafukun baccin ku ولادي مناوكم بالليل والنهير فاجتنبوا به درانا وابتغاؤكم من فضله لكم نيما أبجتنبوا به أجتنانا وأجتن درين إنسان إنسان شغيونا inda fi zalika la ayatin a cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa sun isa kuma baki na ikon Allah ga mutane ya zuba kona masu jin wa'azi jin irin na kulawa. من آياته يريكم البرق سوى وطمان وينزل من السماء ماء ويؤيد الشر بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون إلى ما يرسل التائبون yana jin hausa yana jin hausa ko to ka yanka da hannunka ka ce ashhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم abinda ka wada cikin wannan larabci abinda ka ce tun daga zuciyar ka har bakin kayan da Allah shi kadai ne shi yi sama shi yi kasa shi yi komi shi yi kowa shi ke mallake da komai shi kadai ake bauta wata shi kadai kuke bauta ba mu da kuɗi abinda kuke bauta zai shi shi kadai kuma ka ce kayan da ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi mukan je kaya da annabi isa bawan allah ne manzon allah ne wanda allah ya aiko shi kafin lokacin da zai aiko wannan muhammadu isa ba dan allah bane kowa ma ba dan allah bane allah ba shi da alaƙa ne da wani lura da wani mai kullum kowa na hajji isa bawan allah ne allah ya turo shi duniya da wani abin mamaki cewa an yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda aka yi hawa'u ba ta da uwa kamar yadda aka yi muna da uwa muna da uba kamar yadda aka yi adam ba shi da uwar ba shi da uba wato wanda muke da uwa da uba din ma ai ba uban mu ne yake halitta cikin uwar mu ba a'a Allah ne yake halitta jiji da cikin uwarsa ba mijin matar ne yake halitta yaro ba balle sai ji kenan tun da annabi Isa ba ga ubansa ba to Allah shi ne ubansa Allah kwaikwai da da da mai dace da shi yace yana da dawa saboda haka ne ka kulle zuciyarka annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne ka yarda da abubuwan da ka faɗa ka ce alhamdulillah ka zo musulmi yanzu duk abin da ya zama jabu gare mu ya waje mu gare ka wanda ba ma yi duka yanzu wanda ka yi duka cin naman alade akwai wanka yanzu za ka je ka yi wanka duk jikin ka ba inda za ka rage sannan kuma irin wannan wanka da za ka yi yanzu in ka kwanta da matarka in ka aure ka kwanta da matarka sai ka yi wannan wanka sannan ka yi arula ka sallah kuma sallar akwai ta kullum sau biyar za a gaya maka yadda za a yi arula da yadda za a yi sallah ne kuma Allah ba ka dukiya ka fita zakka kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare ya yi sai ka yi niyya za mu karasa wannan azumi tare da kai sha Allah sannan kuma Allah ba ka dukiya da lafiya ka je ka yi haji wanda ya maka murna mene ne sunan ka na da na awa dama sunan ka yahuza yahuza ai sunan musulmi ne dama shi kenan sunan ka yahuza yanzu ba masha Allah alhamdulillah Allah ta yi mu bayan kwana biyu ko uku idan an kawo mana da tufali da kuke ba wanda suka mutu da sai ka zo insha Allah ku za mu ba ka yanzu dai ba kawo ba shi kuna Allah ya taimake mu Allah ya goma da mu a cikin musulunci barka da wasu nasala abin ayati yana da cikin ayoyin Allah abubuwan mamakin Allah yuriku wal barka khawfan wa taman ya nuna muku walqiya walqiyan nan za ta nuna mai gani cewa shirya wa inda wasu kaya a waje a kai su daki ga ruwa yana zuwa kar ya bata ku kayan a shirya a rufe abubuwan rufewa kan buhunan siminti kan buhunan abinci ko ne wanda ruwa zai bata duka to wannan walƙiya na gaya muku ruwa yana zuwa idan kun mutum bayi da bayi da irin ganin walƙiya sai masa cida yaji da kunnensa yaji da kunnensa ga hadiri ya taso saboda ya shirya ya rufe abin da ake tsoro kada ruwa ya bata sauban wadama wato ainihin hadirin nan abin tsoro ne a cikinsa saboda aka samu tsawa a cikinsa kuma abin kuɗai na cikinsa don shi ke raya gonaki ke raya mutane ke raya dabbobi sauban wadama kenan yuribu wadwar da sauban wadama wai na zilmi na sama'i ma'an kuma yana da cikin ayoyinsa bayan an yi wannan walƙiya ko an yi wannan cida an nuna mutane ruwa yana zuwa sai kuma Allah ya saukar da ruwa min sama daga wannan sama ma wa yurbi lal raba da mawtiya sai ga Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu wato bayan ta bushe ta yi jawur sai a zubar da ruwa ruwan nan sai jirar da kayayyaki masu jira da kayayyakin da aka shuka sai ka kasa ta zama koriya shar ta rayu kenan da ko bayan ta bushe inna fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun inna fi zalika la ayatin a cikin wannan lamari da muka yi bayanin nan ya yi abubuwan mamakin Allah li qaumin da mutane yaqiluna masu hankalta ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون yana daga cikin abubuwan mamakin Allah ayoyinsa da har yanzu an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi ya zama saman nan tana nan inna la yumsiku as-samawati wal ardu an tazula tana nan a hannun Allah yana rige da ita ba ta rikitowa haka ƙasa kuma tana hannun Allah ba za ta kwace ba yana tafiyar da su yadda ya ga dama an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi sun mai za da abu idan lokacin tashin kiyama ya yi an naɗi sammai yau mutu baddar zardun gai da zarfi wasu samawar an naɗi sammai an naɗi kastai wasu samawar madubiya tun biye minihi to daga nan sai ya busa ƙaho a kira ku a ya ayyatu izamun baliya kira ɗaya kawai mai kiran shine isra'ilu ko yanzu nan ba kafin yana bakin sa yana jiran ba da umarni kawai a kira idza antum takhrujun nan da nan sai ga kuna fitowa min rijaj ka annahum jaradun muntashir kuna fitowa daga cikin ƙasa kamar fari da kwandoma da an yi shi an yi ku ta wata hanya cewa ruwan mani ya zauna kwana arba'in sannan ya juye ya zama gudan jini kwana arba'in ya juye ya zama nama kwana arba'in a maida nama ya zama gashi kwana arba'in a rabta nama kan wannan gashi kwana arba'in a rabta dan adam shi ya mutu wasa kwana arba'in arba'in sau bakwai shine normal na aihuwa wata tara da kwana goma kenan hakan aihu ma wata shida kamar yadda kiyasi ya nuna cewa za a zauna wata shida a haifi da ko a haifi ya kuma shiki yakan zauna shekara uku shekara hudu kamun a haife shi wani lokaci duk dai wannan yadda Allah ya ga dama wallahi ya rama da min kullu unsi wa ma tamil zurham wa tazdad wa kullu shay'in indahu biqadir wa min ayatihi an taquma as-sama'u wa yardu bi amrihi ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون da an kira kira ɗaya sai ku fito ba ta irin wannan hanya an biyo ƙarƙarar kuma alwaran lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani gudan mani gudan jini gudan nama ƙashi jinjiri ya fito ba ƙarfi ya ina hannu har ya so ma rarrafe har ya so ma girma har ya so ma tashi har ya so ma tsayuwa har ya so ma tafiya har wutar ka gan shi yana ɗauke da kaya to ba ta wannan hanya aka bi yanzu daga an yi busa sau da duk gaba da ya fito ko yadda ake a duniya وله من في السماوات والأرض كل له قانتون من في السماوات أن يد ما سهان كليك نم ملائكو أكن ثورا أبوبوا دسك سما waɗar an rinjayar da masu hankali ke na a ƙasa kamar mutane da aljanu akan abubuwan da suke ƙasa abubuwan da suke sama na mala'iku an rinjayar da su akan abubuwan da suke sama na ranaku da watanni da sammai da abubuwa na ajram nan kuma ƙasa an rinjayar da masu hankali mutum ke da aljanu din da aka ce man wani ya ثم زاد هاكم دعوة من زنتر وله من في السماوات والأرض duk wanda suke sama duk wanda suke ƙasa komai da komai kowa da kowa lahu na Allah ne shi yayi abinsa shi yake mallake da abinsa shi ke tafiyar da abinsa har yanzu komai yana hannunsa lahu mulku samawati wal ard mallakar sama da ƙasa dunna hannun Allah walahu ma min kullun lahu qanitun kuma dukkan abin da yake sama duk abin da yake kasa gaba ɗaya mai miƙa wuya ne ga Allah wato babu wani abin da yake saba wa Allah sai dai abin yana da hawa kamar hudu akwai islam ami wato islam ami cewa komai yana hannun Allah yadda Allah ga dama ke tafiyar da shi وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها duk wanda suke sama duk wanda suke kasa suna cikin biyayya wa Allah ƙi da so babu wanda babu wani abu ba wanda yake saba wa Allah mutum komai kafircinsa yana nan cikin ikon Allah idan Allah ya ce masa kashi ya yi yawa a cikinka in baka tashi kaje ka zubar ba ba za ka samu lafiya ba to ba zai ki tashi je ya kashin nan ba wa ya gaya masa da me ya auna ya ga cikinsa ya cika da kashi wa ya gaya masa kashi ya yi yawa cikinsa Allah idan fitsari ya cika kundunsa sai a gaya masa ce to wannan fitsarin ruwan da ka sha ya zama ciwo yanzu maza maza ka tashi ka je ka zubar da shi in baka zubar ba zai zama ka ciwo yayin ya auna ya san fitsarin ya cika wa ya gaya masa haka Allah to kowane abu a cikin ikon Allah yake tafiya a cikin umarnin Allah yake tafiya ba wanda ya sai saba wa Allah sama da ƙasa wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi komai yana cikin tasbihi wa Allah na ɗaya kenan na biyu islam akwai islam am akwai islam khas islam khas kuma shine bin umarnin shari'a na zahiri wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine islam al khas alkhas islam alkhas kenan to wannan shine musulunci cewa kayi kaza ka bar kaza kayi kaza ka bar kaza inji Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai islam na khasul khasi islam na khasul khasi shine islam na siddiqai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku muminai ittaqullaha ku ji tsoron Allah hakka tuqati matukan jin tsoron Allah cewa ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah din nan to an kure komai da komai kenan na musulunci domin can larabawan ƙauye sun gaya wa annabi sun ce sun yi imani Allah ce ƙarya suke ba su yi imani ba su dai su musulmi ne قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazdani hina yazni wa mu'min la yazbu sarbi ne sai wa mu'min la yazbu khamri ne sai wa mu'min duk mai musulmi mai zina lokacin da yake zinan nan musulmi ne dai amma ba mu'mini bane da yana da imani da imaninsa ya hana masa yin zina duk musulmin da yake shan giya to musulmin ne dai amma ba mumini ba ne da mumini ne da imaninsa ya hana masa shan giya duk musulmin da yake sada ko aikata miyagun ayyuka sun rudu su sauran abubuwa marasa kyau to mai yin su musulmi ne in dai bai kai shi garin da ba amma ba mumini bai da mumini da imaninsa ya hana masa wayannan abubuwan da musulunci ya hana to wannan shine islam al-khas islam al-khas kenan to wannan na gaba da wannan shine islam khasul khasi na siddiqai domin an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati matuƙar ji tsoron Allah ولا تموتن كركو يدك متو إلا وأنتم مسلمون سيكون مسلمين كاغا غبا aka cire ba baya ba ba wai a kuma kan musulunci na dadin nan na na gare larabu ba a wannan musulunci ne na siddiqai Allah ya samu daga cikin masu gaskatawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam aha wa huwa alladhi yabda al-qalba thumma yu'iduhu
عليه ولو مثل ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو Allah din nan ne da ake magana ta mai yawan ayoyin nan mai yawan abun mamakin nan mai ikon nan mai iradar nan shi Allah nan shi ne yabdawar fallasun mu'idu shi ne mai fara halitta lokacin da babu ita ya yi ta sannan in ya yi ta ya ba ta abin da zai raya ta ta gama rayuwarta idan lokacin ajalinta ya zo shi ne zai kashe ta kamar yadda zai zo nan gaba wani yadda su ido wa huwa ahwanu alaihi ai mai da mutum bayan an yi shi an kashe ya fi sauki akan yin mutum lokacin da babu shi amma wannan dangane da waɗanda ake magana da su sun mutane amma shi Allah kam ma kan bugun wala ba azukum illa ka nafsin wahida wato da halitta halitta da ta da halitta duk gaba ɗaya kamar dai kun ya yi yawa ma gaba ɗaya ake yin halitta gaba ɗaya da kun haka ake tashi halitta da kun ya yi yawa ma wa da hudu masarar da alaihi sallama kuma المثل الأعلى من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كدai yake da wannan kirari da ya tuka miji shai babu wani abin da yake kama da Allah ba wani abin da Allah yake kama da shi fis samawa fil ard sama da kasa ko shi ne al aziz mabuwayi al hakim goni
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Allah yana buga muku misali ko yana buga mana misali masalan ina fusukum misali daga gare mu ai mana misali da mu don mu gane masalan ina fusukum هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء shin yana yiwuwa kuna da bayinku sannan bayinku misalin kana da bawa bawan nan ya zama duk abin da ka mallaka yadda kake iko da abin da ka mallaka shi ma haka yake iko da abin da ka mallaka din in ka fara yau ɗakin matarka wannan gobe in ka je gaba shi kuma zai zo kwana daki wannan matar duk dai wato ku daidaita a cikin dukkan abin da ka mallaka ya zama naku ne gaba ɗaya da kai da bawanka kuna yarda da haka ba za mu yarda ba a kuma ba ku yarda ba balle Allah da kayansa da bayansa ku ce za ku daina bauta wa za ku wata abun banza ku haɗa shi da abun banza shuraka fi ma zannaku fa ta fi sawa'u ya zama kuna daidai da ku da bayin ku a cikin mallakar ku daidai cikin dukiyar ku a cikin ɗakunanku a cikin gidajenku a cikin matanku ya zama mallaka ku daidai da bayinku yadda kuke tasarrufi a cikin dukiyarku da matanku da ɗakunanku su ma bayinku su tasarrufi a cikin dukiyarku da ɗakunanku da matanku za ku yarda ba za ku yarda ba to kuma kenan ba ku yarda balle Allah mai halitta hallakum ma wa lakum ma antum shuraka bi ma razaqnakum fa antum bi sawa'u takhabunahum kakhifatikum anfusakum kuna jin tsoron su yadda kuke jin tsoron kanku domin idan a wani babban mutum ya yi wani abin asha wa yaro to daga yana ya buya ne yake abin asha ne wa yaro daga yaron ya zo ya same nan maza maza tsoro ya kama shi sai ku tashi nemi neman gudu saboda abin da ya yi nan ba kayansa ya abin ba ba a daidai ya abin ba saboda haka yana jin tsoron wannan yaro mai wannan abin to haka kuke ya zama kowa yana mallake da abin da kuka mallaka din yadda kuke jin tsoron kanku haka kuke jin tsoron waɗannan su ma yana yiwuwa haka ba zai yiwu ba ka fi wa dubu an kusa ku ka zalika yadda ka ga wannan misalin nufassir da ayati muke yin muke bayyana ayoyi filla filla don a gane لعلكم تعجلون لهم وهكذا
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين
ومن اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من ضل الله فما لهم من ناصرين بل بهك بري اتبع الذين ظلموا اهواءهم وان كافرا فاستيقا وقت الظاهر موجر بالبر بل ما اتبعوا اهواءهم با bai da wani zalimi wannan azzalumai da suke mai da haƙƙin Allah ba bayin Allah ya zama haƙƙin bayin Allah don zalunci inna shirka da zulmun azim al-kafiruna hum az-zalimun bari ta ba nazar mu'awa suna bin da ya son zuciyarsu ne mai ghairi ilmin ba tare da sani ba Allah ya riga ya hukunta musu bata ne kuma ya hadi mana zambabba wanda Allah ya riga ya rubuta masa bata wane ne zai iya shiryar da shi babu amma da min nasiri ba su da wani mai taimako ko masu taimako wanda za su taimaka musu su nuna musu hanyar gaskiya su bi ta da Allah ya riga ya hukunta musu bata فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون yanzu magana ta fuskanto annabi sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda ya kamata ya je ya amfana fagin waje haka ka daidaita fuskarka fagin waje ga liddini hanifan ka fuskanci wannan addini wato ka daidaita zatinka akan wannan addini wanda yake madaidaici ba yi wani kalbina ne ba fitratar lahin lati fatsarar nasa alaiha wato zama daidai akan addinin Allah shine fitra wato halitta na farko wanda Allah ya halitta halitta akan wannan halitta kullu mawludin yulad ala fitra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane yaro aka haifa za a haife shi ne yana musulmi inna illa anna abawaihi sai dai in iya bai za ba samu iyayensa yahudawa ne su koya masa yahudanci ko nasarawa ne su koya masa kafircin nasara ko ko arna ne su koya masa kafircin arna majusawa amma dai za a haife shi ne yana musulmi yana shirye da ya karbi shari'an Allah ainihin dan adam kowaye da musulmin da wanda ba musulmi duka muna da hikmatocin rayuwarmu guda biyar akwai hikmata na rayuwa wa babban da ba kamar sa kowanne yana bin bayan sa ne shine kai kai din nan shine wurin ajiyan numfashi da tauhidi numfashi da tauhidi saboda haka ne kowane mai rai za ka ji hancinsa yana faɗin Allah yana ce hu hu hu hu hu hu wai numfashi kenan wa yake ambatawa Allah ko kafiri ko musulmi wanda yana da rai ne hu hu hu din nan ba zai na faɗa wa Allah hu hu hu hu huwa sannan hirkutan rayuwa ta biyu wannan hirkutan tauhidi kenan da iskar shaka hirkuta ta biyu ita ce hirkutan ruwan sha ruwan sha shi kuma shi ne a zuciya shi ne wurin sallah za ka ji zuciya nan ne wurin sallah wurin ganawa da Allah za ka ji zuciya tana gaya wa Allah ahad ahad ahad ahad ahad ahad kowanne kenan a duniya musulmi da kafiri wasu ga yana da yana kan ta kurhu wallahu ahad kenan ahad ahad ahad to daga nan sai har wata ta uku wanda take a nan ne ake samun ruwan sha'a ta ta farko ita ce iska tauhidi kenan wajen numfashi ta biyu ita ce ruwa wurin sallah kenan a zuciya na uku shi ne inda ake samun wani abu wanda ya fi ruwa kauri amma bai kai abinci mai gina jiki kauri ba kamar yadda ruwa ya fi iska kauri shi kuma wannan abin ya fi ruwa kauri shi ne ake ce masa ko nono ko farau-farau ko shayi ko obaltin abin da wanda yake mai gaba jiki da sauri to shi ne ake kiransa zakka sannan kuma ƙasa da shi a wurin da ake ajiye abinci mai gina jiki inda ake cin tuwo ko shinkafa ko safara babban abinci dai wanda zai gina jiki to shi kuma nan ne ake ajiye nan ne ake ajiye azumi bayan ajiye tauhidi a ka an ajiye sallah a zuciya an ajiye an ajiye zakka kuma a ciki amma ta bangaren sama inda ruwa a inda nono ko wacce ko shayi zai rada jiki nan da nan ya gama jiki rahamaniya kenan domin masu zakka yin sun da zakka makwabtansu duka za su samu jin daɗi a wannan lokaci shi yasa ciki ya samu abinci ya ya gama aikinsa sai ya raba dukkan gabobi ko ci gaba sai ta kama aiki daga nan kuma in an wuce zakka mai gama jikilin nan sai a je wajen azumi shi ne cin abinci mai gina jiki wanda in an ci shi za a yi awoyi kamun a sake cin abinci din daga nan kuma sai a sauka wajen haji wajen haji ga dai tauhidi aka ga sallah a zuciya ga zakka a ciki ga azumi a nan ciki ƙasa shi ma daga nan kuma sai sai haji tauhidi sallah zakka azumi sai haji haji kuma da ƙafafuwa da hannaye su ake hadawa su tafi haji ne don ana ce bima ka sabata idikum bima ka sabata idikum abubuwan da hannayenku suka gabatar to hannaye da kafafuwa da suke dauke da mutum nan su ne ake kiran su haji to kowane mutum in ka dube shi waɗannan abubuwan suna nan to amma idan ba musulmi ba ne wurin tauhidi din an juya tauhidin an zuba wani abu banza a wurin wurin sallah din wato an juya sallar an sa wani abu banza a wurin wurin zakarin an juya zakar an sa wani abun banza a wurin wurin azumi din an juya azumin an sa wani abun banza a wurin wurin wurin azumi an juye an sa wani abin banza wurin wurin hajji shi ma an sa wasanni an juye hajjin kaga duk suna nan amma ba sa aiki domin abin da yake ciki din an juye shi amma zanen dai yana nan misalin wannan kamar buhun shinkafa wanda shinkafa da aka kawo daga kasar waje ga sunan kasar da ta fito ga inda za ta ga duk kilo kaza ne to in aka juye shinkafar aka cinye to duk dusar aka zo dusar da aka zuba a cikin wannan buhu to wannan buhu yana faɗa maka shinkafa ne dai har yanzu a ciki ko ƙasa aka zuba ma buhun da zai ce shinkafa ce dai a ciki saboda haka in ka hango ɗan adam wanda ba musulmi ba ka hango mutum amma in an nemi tauhidi babu an nemi sallah babu an nemi zakka babu an nemi azumi babu an nemi haji babu to in humu illa kalana ya riga ya zama dabba ba mutum bane amma duk da haka fitrat Allah alladhi fatanna ala la tabdila li khalqillah ba za a kwace masa kan nan nasa don ba yi tauhidi ba ba za a kwace masa zuciyar ta don ba da sallah ba ba za a kwace masa cikin nasa don ba zakka ba ba azumi ba ba za a kwace masa karfin hannayen da kawawansa don ba haji ba ba za a canja su ba fitrat Allah allati fadara nasu alayha la tabdila li khalqillah Allah ba zai canja waɗannan halittu ba don bai bi umurnin nan ba ذلك الدين القيم wannan bin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine bin addini na gaskiya wanda yake abiqe mustaqimi ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما يوجد متعلم بسنة الدين النبي صلى الله عليه وسلم شيء الدين الجسيا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين يا أبو جماعة النبي صلى الله عليه وسلم wanda aka ce muku ku bi annabi daidai wanda ya zauna daidai akan addininsa kuma ku bi shi wato an umurce ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake bin addininsa daidai mu ma mu bi shi daidai thumma ja'alnaka ala shari'ati min fattabiha wa la tattabi hawa alladhina la ya'lamun mu bi shi daidai yadda Allah ya ce wacce biyu da Allah ku tahdaduna ga wanda za ku bi ku shirya in kun bi annabi kun shirya abinda duk ya faɗa muku ni na faɗa muku abinda duk ya ce ku yi ni na ce ku yi abinda ya ce duk ku bari ni na ce ku bari وما ينطق عن النبي الا ما يقول وما يتلقى الرسول فخذوه وما نهيكم ان تفنتوا شيني نفنتي كبيشي منيبين اليه وزما كنا masu komar da lamarin masu komawa ga Allah ku daidaita zatin ku da fuskar ku akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaskiya addinin Allah kuma kuna masu mai da lamarin ku a cikin zuciya wajen Allah wacce ku ji tsoron Allah wa aqimu sala amma in an yi wannan duka gaba da sai an hada da sallah in ba ya sallah duk halin kirki da mutum yake yi tausayi da jin kai da taimako da ko menene abin da mutum yake yi in ba sallah a cikin shaninsa to fa ba musulmi bane ko ba dan aljanna bane saboda haka muke jawo hankalin yan uwa musulmi kada su yarda wani abu ya jazu na halin zamani irin maganar da ake faɗa din nan na cewa wai ya dole sai ta shekara sha takwas a aurar da ita to a gaya muku wannan an sofi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma duk musulmin da ya sofi annabi ya fita cikin musulunci domin zan nana ta an ɗaura masa aure da yar abubakar tana da shekara shida ta tare a gidansa tana da shekara tara umaru ya nemi yar aliyu ya ba shi ita bata kai shekara tara ba ya wuyi a wuri ta to duk waɗannan wanda Allah ya ce bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di ku bi sunnata kamar yadda Allah ya umurce ku ni kuma na ce ku bi sunnonin khalifofi na a bayana abubakar shi ne babban khalifan manzon Allah na farko daga shi sai na umaru daga shi sai na usmanu daga shi sai na ali to duk wanda ya bi wannan ra'ayi na wannan irin magana har ma da aka gaya wani aka ce ya annabi ya daura aure wa yarinya tana da shekara shida ta tare gidan miji ta da shekara shida sai wai ya amsa wai yana musulmi kuwa to wannan ai kuskure aka yi wato annabi ne ya kuskure ta ji kafiri ko annabi ne zai kuskure da tsara yi daidai a'udhu billahi to lalle a mai da hankali kada ilimu ta jaro mutum ba wallahi idan mutum ya kulle irin waɗannan abubuwa na sukan addini na sukan annabi Muhammadu ba yadda da ra'ayinsa ba a ga ra'ayin wani ya fi daidai ga wani mutum nan ya fi annabi sanin yancin ɗan adam ga wani mutum nan ya fi annabi sanin abin da ya kamata ga wani mutum nan ya fi annabi sanin kiyaye lafiyar ɗan adam da kiyaye mutuncinsa da kiyaye masa haƙƙinsa wani mutum ne amma ba Allah bai aiko mutumin ba annabi Allah ya aiko ba shi ba saboda haka ai hattara da shigar da waɗannan su kuma wakilanmu ana gaya musu irin wannan sun rubuta wani abu a cikin littafin su wanda ba yi imani da shi ba sunansa constitution na Najeriya abin da ke rubuta cikinsa freedom of religion idan sun yi magana wuce ai tun da akwai freedom of religion to mu addinin mu ya ba mu dama mu aurar da ƴaƴanmu lokacin da muka ga dama yancin mu yancin mu ne yancin addinin mu ne sai mutum ya soke wancan magana a cikin littafin constitution sannan yan adam suna da yanci a cikin littafin constitution mu yan adam ne addini na da yanci a cikin littafin constitution mu masu addini ne saboda haka ba za mu yarda a tauye haƙƙinmu na ƴan adam a tauye haƙƙinmu na addininmu don biyan bukatar waɗansu a shararai wanda suka mai da liwaɗi da zina wani abu ne wanda ba haramun ba su a wurinsu in ba haka ba ka hana yarinya yin aure amma ka haɗa ta da ƙatti kullum dare da rana suna tare akwai ba wani karatu wai sunansa karatun ilimin jima'i to in an yi ilimin jima'i yaushe za a yi kos in an yi kos yaushe za a yi jarrabawa wallahi a mai da hankali duk magana gaba daya guda biyu ce abin da Allah ya faɗa da abin da annabi ya faɗa iyakan magana kenan cikin addini ba wani wanda ya isa ya faɗi maganarsa a karɓa a riƙe a yi amfani da ita daga Allah sai annabi ko malami da yake shigowa shi ma sai maganarsa ta yi daidai da ta Allah ta annabi sannan ake karɓar maganarsa saboda haka dai in in maganarsa an an hada ta ta Allah ba ta shiga ba an hada maganarsa ta annabi ba ta shiga ba jefar masa maganar banzansa ake kowaye shi don bai iya halitta ba balle shi ya halice mu ba shi ya mana rana ba ba shi ya mana iskar da muke shaƙa ba ba shi ya mana ruwan da muke sha ba ba shi ya mana abincin da muke ci ba ba shi ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin jikunan mu ba to wane ne shi shi kuma Allah ya yi magana annabi magana ce bai yadda ba ya ba kar ku yadda da maganar Allah kar ku yadda da maganar annabi ga magana mai amfani nan wajen masu neman yankin dan adam to annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai yankin yankin dan adam wa yi wajen galibin hanifa munibina ilayhi ku koma ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus sala ku tsai da sallah wala takunu minal mushrikina kada ku rabu da annabi balle ku zama mushrikai duk wanda ya rabu da annabi to ya zama mushriki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah ya aiko yake mu bi shi shi ko annabi ya ce mu bi sahabban sa wakilan sa sahabban sa khalifofin sa kuma annabi ya bar mu hannun malamai annabi ya bar mu ne hannun malamai al'ura ma wurin zuwan biyayi bai bar mu hannun jahilai ba a hannun malamai malamai suke da magana a cikin addini su ma magana su ta yi daidai da ta Allah da Allah ake karba in mata yi ba jefarwa ake shehu tijjani mai ɗariƙar mu ya ce in labari ya same ku na faɗi wani abu to ku auna abin da shari'ar musulunci idan ta yi daidai na faɗa ko ba ku tambaye ni ba in ba ta yi daidai ban faɗa ba ruwana da maganar sabawa da shari'ar musulunci matsayin malami kenan maganarsa da aikinsa duk su don daidai da yadda annabi ya ce ba ra'ayin mutane ba munimi na ilaihi wata uhu wa ki musala wa la takunu min al mushrikina kada ku lalata kanku ku zama kafirai من الذين فرقوا دينهم
والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون kar ku zama daga cikin mushrikai daga cikin mutanen da suka farraku dinahum suka rarraba addininsu wa kanu suka zama shi'an kashi kashi wa kanu shi'an kullu hizbin ma ladayhim farihuna kowane kashi yana murna da abin da yake kai yana gani abin da yake kai inda shine gaskiya amma wannan ba zai taɓo mazhabobi ba ba zai taɓo ɗariƙoƙi ba don mazhabobi suna da hujja a cikin musulunci tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ijtahada fa asaba fa law ajrani wa ijtahada fa akhta fa law ajrun wahid malamai wanda suka in aka nemi hukunci a cikin alqur'ani ba a gano ba aka sake neman wannan hukunci a cikin sunnan manzo Allah ba a gano ba ya za a yi kenan dole sai a ba malamai kwangilar wannan hukunci kowa ya kawo abin da ya gano wani malamai ce ni wannan abu yana kama da aya kaza yana kama da hadisi kaza ni a wuri na hukuncinsa kaza ne saboda wannan abu amma idan wani ya kawo fiye da nawa zan bar nawa in bi na wani to kowa ya kawo na sai a duba a gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wanda duk nasa ya dace da gaskiyar da Allah yake nufi za a bashi lada biyu duk wanda nasa ya saba da gaskiyar da Allah yake nufi za a yafe masa sabaninsa a bashi lada daya to kenan malamai suna da wannan kofa ta ijtihadi sanan ne aka samu malamai su Abu Hanifa Abu Hanifa mai Hanafiya a cikin masu mazhabobi duk shine kadai ya ga sahabbai shi tabi'i ne amma imam malik kamun haife shi ma babu sauran sahabi a duniya a shekarar da aka haife shi ne shekarar da sahabbai sun kare a duniya ya hijira tana da shekara 93 sannan imamu shafi sannan imamu ahmad ibn hanbal wayannan duk masu ijtihadi ne ko musulunci ya yarda da ijtihadin su an yarda da su cewa su jagorori ne na gaskiya na addini wannan kenan wannan kuma su dariku su kuma nazu likitoci ne na zuciya masu yin magani misalin waɗannan masu ijtihadi idan sun sama maka gida sun sama maka abinci sun sama maka amarya su ta hanyar ta hanyar su na ijtihadi to ga gida ga abinci ga amarya komai da komai ya haɗu sai ya zan baka da lafiya to in baka da lafiya yauwa za a nemo likita to su masu ɗariƙun nan su ne likitoci sai su zo su baka magani guda kaza ka sha lokaci kaza wato da safe ka sha kwaya ɗari na istighfari ka sha kwaya ɗari na salatin annabi ka sha kwaya ɗari na la ilaha illallah da yamma ka zaka shan kwaya ɗari na istighfari kwaya ɗari na salatin annabi kwaya ɗari na la ilaha illallah to kaga sai ciwo ya warke istighfari nan da kai ya raba ka dukkan zunubinka annabi ya ce at-ta'ibu min dhanbi kamar la dhanba lahu wanda ya tuba daga zunubi za a mai shi kamar bai taba yi ba sannan kai ɗari sannan salati annabi guda ɗayan kai ɗaya Allah da kansa zai maka salati goma in kayi goma zai maka ɗari in kayi ɗari zai maka dubu in ka yi salati annabi dubu Allah ya yi alkawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan la sannan la ilaha illallah marra daya take mai da kafiri ya zama musulmi dan wuta ya zama aljanna to gashi kullun kana yin dari da safe dari da yamma dari to wannan masu dari ku su masu kira ne zuwa a yi zikirin Allah Allah ce wazkurullah kasiran la'allakum tuflihuna wazkuri rabbika bukratan wa asila saboda ga su suna da hujja masu ɗari ku ba masu raba ba masu raba musulmi ba ne masu maza ba su ba masu raba musulmi ba ne duk abin da yake da hujja a cikin alkur'ani da hadisi wanda ya yi shi ba za a ce ya kawo wani abu wanda ba da wanda ba yi zamanin annabi ba shi ainihin addinin nan tun da Allah ya koyi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta shi duniya ko da za a shekara shekara dubu nawa anan gaba addinin nan ba zai nemo wani abu daga waje don ya amfani kansa da wannan abin ba yana da komi ya ishe shi domin ba a yin oda sai abin da ba a da shi ko kuma ana da shi amma ba shi da kyau za a yi wa odan mai kyau ko ko ana da shi mai kyau na ma yana da tsada za a yi wa odan mai arha to duk musulunci duk abin da kake nema a musulunci akwai shi kuma isasshe kuma mai kyau ko mai arha sai aka aje ka'idodi guda shida ka'idodi guda shida ka'idodi guda shida wato sai na umar lokacin da ya bada shawaran a hada alqur'ani sai na bakar yaki yace ba wanda zai saji aikata abin da annabi bai aikata ba annabi bai ce mu tara alqur'ani mu hada mu daure wa kai ne zaka ce mu tara alqur'ani mu hada ni ba zan ba zan yi abin da annabi bai yi ba kuma ba zan yi abin da annabi bai yi ba sai sai nauyi wallahi huwa khairu wallahi huwa khairu Allah wannan abin alheri ne wannan abin alheri na ba zan sa don na bayan musa alkurani to huwa khairun inna sai ya zama ma'auni a cikin musulunci duk abin da zai zo wanda da babu shi in an kawo shi sabo sai duba ga shin alheri ne ko sharri ne in sharri ne musulunci ba ya son sa bayyana ba amma in alheri ne musulunci ya yarda da shi a yi shi ko da ba yi shi zamanin sahabbai ba in dai alheri ne ɗaya kenan khairun da kuma a mukabilinsa sharrun musulunci ba su shar annabi lumiya alladhi yattabi'una rasulal nabiyya lumiya alladhi yajiduna maktuban inda fi tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhibbu at-tayyibati wa harrima al khaba'itha to ga khairun wanda sai na umar aka fara ji a bakinsa kuma aka tafiyar da shi har lokacin ɗabba ƙur'anai ma da aka tashi aka ce ba yadda ba ya za a sa ƙur'ani mai tsarki a cikin inji injin da kafirai suka yi ba mu yadda ba ba mu yadda ba aka ce wallahi huwa khairu alheri ne shin da aka ɗabba ƙur'anai da littattafai ya zama alheri gare mu ko bai zama alheri ba ta saboda haka khairun din nan ga khairun ga kuma muƙabilinsa الذين يتبعون رسول النبي النبي الذي يجمع ya maru da munkar maru da munkar abin da yake shari'a ta yadda da shi ta san shi ko da mutane ba san shi ba in shari'a ta yadda ta san shi to maruf ne haka kuma munkar abin da duk ba yadda shi hankali ba zai yadda da shi ba shari'a musulunci ba za su yadda da shi ba shine munkar wa hillu mutayyibati kuma yana halatta musu abubuwa masu daɗi kuma yana yana hana musu miyagun abubuwa ibn harima ne mun khaba'iza ga ma'ruf ga munkar ga tayyib ga khabith ga khairun ga sharru wannan shida kenan ومن يعمل مثقال خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى يأمر بالمعروف wani wani munkari wani da tsayiba da yarwa da su bayan wannan guda shi su ne ma'auni a cikin musulunci cewa abu kaza ba yi zamani kaza ba a'a ba hujja ba ne in ka ce abu kaza ba yi zamanin annabi ba to sai tambaye ka annabi ya hana abun abun kan alheri ne tukuna ko sharri ne in ka ce alheri ne to annabi ne ya yarda a yi alheri sahabbai sun yarda a yi alheri sharri ne a ba yadda a sharri ba ɗayyibun ne mai daɗi ne mai lafiya an yadda maruhun ne an yadda munkarun ne ba yadda ba misali a samu mutane suna tare a masallaci suna yin wani abu wasu na su wazifa wanda bai san wazifa ba sai je yi kallo suka yi har suka gama sai je tadda malamai ce alaga su da yau na ga wani abu mamakin da wata ba gani ba menene sai wasu mutane suna cikin masallaci su ba roƙon ruwa ba su ba takara ba kawai sun zauna suna wani abu lalle mu kan za mu fitar da su daga masallacinmu to ai ni ba zan yi hukunci ba sai na je na gansu sai a kawo malamai su zo su ga masu wazifa sun yi arwala sun yi sallah sun zauna sun yi istighfari sun yi salatin annabi sun yi la ilaha illallah sun yi wani salati sun yi addu'a eh wannan abu ni ban san shi ba amma musulunci ya san shi musulunci baya cewa istighfari ba kyau baya cewa salatin annabi ba kyau baya cewa la ilaha illallah ba kyau ko ni ban san shi ba musulunci ya yarda da shi ya tabbatar da shi zikirin Allah ne saboda haka wannan ba mun ki bane sai to mu dai tunda kowa ba ku san shi ba ku yi ba ba za mu yadda za mu kore su sai malamai su a'a Allah ya ce wa manan zalawai man mana a masajid Allah yin kare fi hazu a cikin azzalumai akwai azzalimin da yafi wanda ya kori masu zikirin Allah a masallacin Allah ba za a kore su ba wannan kenan to irin haka kawai misali a ga kwalabe ana farewa ana sha wata kwalbar an rubuta sita a bayanta wata kwalbar an rubuta fanta a bayanta sai a je tambayi ma an riga tsara mun ga wurin su fara bi mutane suna budewa suna shan ruwan mu ko ba za mu wani abin da malai ba su gaya mana ba za mu sha kamar yadda mutane suke sha ko ko kar mu sha da ni ban sani ba mu je mu gani sai a kirawo mai shan fanta a kirawo mai shan sita a je kai mai shan fanta sha mu gani mai shan fanta ya sha kalau ba komai mai shan sita da ya sha sai ido sai soma juyewa ya riga faɗin maganganun da bai yi niyya ba hankalinsa ya juye kenan sai ka to wannan dai ya ba da maye na nabi ya ce duk abin da ya ba da maye ya zama giya saboda haka na farko mai kyau ne wannan ko ba shi da kyau domin yana ba da maye to irin waɗannan da su ake aunawa ba da jahilci ba da ilimi da abubuwa na shari'ar musulunci da su ake awo sha'anin musulunci munimi ne dai wacce uwa ke musara wala ta kunu min mushrikina min alladhina farrabu dinahu wanda suka rarraba addinin su wa kanu suka zama shi'an kashi kashi wata rana wani mutum ya yi mafarki an yi tashin kiyama da aka yi tashin kiyama sai aka ajiye abu hanifa a gaban allah aka aje imamu malik a gaban Allah aka aje imamu shafi a gaban Allah aka aje imamu ahmad a gaban Allah sai Allah ce musu wa ya ce muku ku je ku rarraba abin nan ku za ka shiru suka shiru wai na tambayar ku wane ne yace ku je duniya ku rarraba addina wannan hanafiya wannan malikiya wannan shafiya wannan hanbaliya suka shiru to da ke amsu hanbal ya fi dukkan su karatun hadisi da yin aiki da hadisi domin imam abu hanifa duk hadisin da ya haddace bai fi dubu saba'in ba imam malik hadisin da ya haddace bai fi dubu dari da wani abu ba imam shafi abin da ya haddace wajen dubu dari uku ne da wani abu to amma imam ahmad ibn hanbal abin da ya haddace yana da yawan gaske to saboda haka shi sai ya ce ya Allah ubangijin mu wa ya gaya maka mun je wurin raba addininka sai ce to ai ni na riga na sani ya Allah ubangiji mu ai yanzu kai alkali ne alkali yana shaida wane ne ya gaya musu ai ni na sani mala'iku na ma sun sani yace kai dai kai dai Allah ne mai mai mai mai hukunci ne ba mai shaida bane to mala'ikun ka kuma tun ba mu zo duniya ba suka ce in mun zo duniya ba wani abin kirkin da zamu yi a ta kalbiya man yufsidu biya wa yasku dima'a sun ce in mun zo duniya banda zubar da jini da sako ba abin da zamu tun mu zo ba sun muna mummunan shaida saboda haka sai Allah ce mutu shi ne tashi da kuta na yafe na yafe muku tashi kuta ne duk wannan don ai haka ne a jawo hankalin mutane don kar a rika bata mutanen kirki yanzu akwai wani abin da ake kiran a middle east a gabar ta tsakiya wani ra'ayi ya fito cewa ba a yadda a yi mazhaba ba a yi addini kawai Allah mazhabiyya ba wata mazhaba cikin addini suna nan suna kokari su ma duk wannan da shedanci ne yadda addini yake din nan haka za mu bi shi insha Allah daga Qur'ani sai hadisi sai abinda malamai suka tabbatar waɗanda suke malaman duniya sun yarda da su munibi ne ne wata buwa yi musara wa la takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin kowane kashi farihuna suna murnan bima da dayin da abin da yake hannun suna ce su ne kan gaskiya alhamdulillah Allah ya mana gafar Allah ya ji yayi ya ji yayi da malam da malam malam Allah ta kace wani mutane Allah ya da mare mu Allah ka yarda da mutum mutane Allah ka yarda da mutum da mutane ke ne wanda wani wanda ka yarda da su da babu lafiya da mun lafiya Allah ya kiyaye addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah samu zauna lafiya lafiya duka bukatu Allah dauka musulunci Allah dauka musulunci duk abin da zai karya musulunci Allah karya abu duk abin da zai danna musulunci Allah danna abu barka na sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya zaman lafiya الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر بحجتك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء